الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi uku ko hudu ko ga watan safar hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul jafiya mun yi darasi guda ɗaya za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul jafiya aya ta sha shida muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
Mm.
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Allah madaukakin sarki yace wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba hakika mun ba wa banu isra'ila littafi shine at-taura wal hukma da hukunce hukunce wasu malamai suka ce wato fahamal hukum din ko fahamal kitab fahimtar littafin shine al-hukma bayan Allah ya ba su littafin kuma sai ba su fahimta ka san wani abu ne kowane zaman kansa yake za ga wani ya haddace alkur'ani amma ko daga alamtar kai ba zuwa nasi ba zai iya fassara ma ba kuma zai iya jan aya wata ko wato ba zai iya fassara maka ayoyi da yawa daga cikin alkur'anin ba to kaga ya haddace daban ya fahimci littafin daban akwai kuma wanda kwata kwata bai haddace ba amma ya san ma'anarsa duka akwai kuma wanda ya hada dubi to hada dubi shine daraja ta farko Allah madaukakin sarki yace shi banu Isra'ila ya ba su a taura sannan kuma ya ba su fahimtar littafin to shi ne wannan buwa da sannan ya bada annabawa masu yawa a cikin shi ne wannan buwa da annabta domin babu wata kabila da ta samu kaso mai tsoka na rabar annabta irin banu isra'ila babu domin su ne kamar da ibnu kasir yake faɗa a rana ɗaya an turo annaba sama da arba'in gaba ɗaya suka yanka su in wannan ya zo su yanka shi a kuma turo wani ɗaya bayan ɗaya kuma duk banu isra'ila ne to ba wata kabila da ta taba samun wannan ta goma ta irin bani Isra'ila to shi ne Allah yake tuna musu wayannan ni'imomin yace Allah yace na ba ku littafi na ba ku kuma wato fahimta da littafin sannan kuma na turo annaba da yawa daga cikin ku wa razaqnahum min at-tayyibat kamar da yanzu ka kalla ai idan ka tashi shugaban kasa ya tashi raba mukamai sai ga yan arewa suna ta kallon mutum nawa za a bawa a cikin nasu su ma yan kudu haka yan kudu maso kudu yan kudu maso yamma kowa yana kallo sannan daga nan kuma sai a dawo a ga a kabila sai kabilun bari bari nawa suka samu bulani nawa suka haka to Allah yake goranta wa wayannan bani Isra'ila na ba ku littafi kuma na ba ku annabawa da yawa kaso mai tsoka daga cikin ku ko bani Isra'ila sannan na ba ku fahimtar littafin shi yake wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mun azurta su daga daɗaɗan abubuwa wa faddalnahum 'ala al-'alamin Allah yace muka fifita su akan sauran talibai gaskiya ne an fifita wato bani Isra'ila akan sauran duk halittun duniya ya faɗi wannan a suratul ma'ida wa idh qala wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaykum ij'ala fikum anbiya'a waj'alakum mulukan sai ce wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ku tuna lokacin da annabi Musa yake gaya wa mutanensa yake cewa ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku tuno ni'imomin da Allah ya yi akan ku inda ana fikum anbiya'a lokacin da ya saka annabawa masu yawa da kaso mai yawa daga cikin ku waja'alakum mulukan sannan ya ba ku sarakuna da yawa a cikin bani Isra'ila sai Allah maimakon ya sanin safa musu sai ce wa atakum sannan ya ba ku malami uti ahadan min alalamin irin abin da bai taɓa ba wata wato kabila ba wata halitta tun da aka halicci duniya kun fi kowa samun kaso mai tsoka amma duk da haka sun fi kowa butulci to shi sa Allah ya ce wa hataina hum bayyinatin min al-am sannan muka ba su hujjoji ai wato hijajin bayyinatin qadihat muka ba su hujjoji yankakku manya min al-amri dangane da abin da ya shafi wato bambance shi ne wasu ke cewa min al-amri kaga mutum ya san ilimin duniya ya san na lahira shi ne min al-amri akwai wanda a cikin mutanen ka kalle za ga wani Allah ya mawa wannan baiwa gashi ya karanta zamani kuma ya fahimci addinin sa to shi ne min alawar fa maktalafu Allah madaukakin sarki yace ba su sassaba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu to sai kuma sabani ya balle bagiyan saboda tsabar zalunci bainahu ma tsakanin ba wai rashin sani ba zalunci ne tsantsa a tsakanin ya Allah yake inna rabbaka lallai ubangijinka ya qadi bainahum yawm al-qiyama zai hukunci a tsakanin su ranar al-qiyama fi ma kanu fi yaftalifun cikin abin da suka kasance suna sassabawa a kansa sai Allah ya ce ni
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا na'am وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض na'am والله ولي المتقين na'am هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa sun maja'annaka ala shari'atin sannan muka dora ka akan wata hanya domin a shari'a hanya ake nufi ko a shara'u a larabci amma hanyar da take wato wanda ruwa yake bi ita ake kira a shari'a ko a sharu an kirawo shari'ar wato da ake turo annaba da ita da a shari'a saboda cikin ta akwai abubuwa guda biyu akwai jin kai akwai dausayi shi ma wannan hanyar ruwan kaga tana kunshe da wannan to cikin hanyar bin shari'a akwai jin kai akwai dausayi wato mutum zai samu nutsuwa to Allah yake muka sami ya ka hada shari'atin akan wato hanya wadda take mai kyau min al'amri dangane da abin da ya shafa al'amura na umarni daga Allah madaukakin sarki ya Allah yake fa shari'a ka bi wannan hanya tutar wala ta shari'a wa allazina la ya'lamun kada ka bi soye soyen zukatan waɗanda ba su san na ban ji Allah shi ne ma da yake gaya mana nan cewa sun maja an naka ala ke yakin min al'amri ai wato abin da ake nufi shi ne ce ita ne ma uhiya ilayka min rabbi kama abin da aka yi ma wahayi zuwa gare ka daga ubangijin ka la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta wa tiji wa hadu tanil mushrikina ka kauda kai gabarin mushrikai yaji zai ce wala tattabi'a hawa allazina لا يعلمون سيتي إنهم لن يغلو لن يغلو عنك من الله شيئا su kuma waɗannan da suke wato bandarewa hanyoyin Allah madaukakin sarki lam yugulu ba za ta wadatarwa ba anka ba za ta wadatar da kai ba min Allah shay'an daga azabar Allah madaukakin sarki ga barin komai waɗannan mutanen da suka yi wa hanyar Allah ba za ta wadatar ma ga barin wato azabar Allah madaukakin sarki ba to shi ne yake cewa wa inna zalimin ba'dhum awliya'u ba'd lalle azzalimai sashin su masoya sashi ne wallahu waliyyul muttaqin amma Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin masu tsoron Allah shine Allah waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai Allah madaukakin sarki yace hadha basairu linnas wannan qur'anin da kake gani hujja ne ga mutane shine basairu linnas hujja ne ga mutane ayya ne alquran hujja ne ga mutane wa hujan sannan kuma wato shiriya ne wa rahmatun da jin kai ne kaunin yuqinu ga mutanen da suke sakankancewa suke yarda Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani sai Allah yake ni أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا Mm.
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Amin.
ساء ما يحكمون Mm.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki yace am hasiban ladina jkarahu sayyiati shin waɗanda ai ittasabu wa amiluha waɗanda suka tsorurci wato as-sayyiat shine munanan ayyuka wasu malamai suka ce kafirci wasu suka ce a kabira ake ne waɗanda da suke yin kabira karya zina luwaɗi tata da cin haram duk gaba ɗaya suna tsammanin an na jahalahum za mu sanya su kallabi na amini su zama daidai da waɗanda suke imani ba sa wancan abubuwan Allah baya zalunci ko kaɗan sai ce wato sawa'an ya zamto sun yi daidai wa daida mahayahum a rayuwarsu wa mamatihum da kuma mutuwarsu Allah ya ce sa'a ma ya hukumu sai da abin da suke hukunta in ya zamto suna tsammanin haka kawai wanda ya taso yana ta kafirci yana ta kin bin Allah ya ɗauka yadda Allah ya yi mahukunci haka zai yi wanda ya bi Allah idan kai wannan zaton ba ka kyautata wa kanka ba kai kanka la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun Allah yake kada ka taba daidaita ba za ka taba daidaita tsakanin waɗanda suke nan aljanna da yan wuta ba ashabul jannati humul faizun lalle yan aljanna su ne wanda za su rabauta sai Allah yake wa khalaqallahu samawati wal arda sannan Allah ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya ya kuma halice shi ne wanda tijla kullu nafsin bima kasabat dan ya saka wa kowanne rai irin abin da yayi haka ba za a daidaita ɗan wuta da yan aljanna ba kenan in da sauya ne masala sai yace wa hum la yuzlamuna Allah yace ko da dai ba za a zalunce su ba sai Allah yace أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه Hmm.
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله Hmm.
أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
Allah madaukakin sarki yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ba ni labarin ko shin kana ganin man ittakhadha ilahahu wanda ya riki ai man ittakhadha hawahu ilahahu haka zaka fassara shi wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin abun bautarsa domin san zuciya shine duk abin da ya zanto ya ci karo da abin da Allah ya saukar ka rika yin abin da ya ci karo da abin da Allah ya saukar wannan shi ake kira san zuciya mutum ibn Allah madaukakin sarki wajen Qur'ani ko hadisin Annabi alaihi salatu wasalam wannan shine son zuciya kansa to shine Allah yake ba da labarin wanda ya tsoro ya riki son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa wa zallahu Allah ala ilmi sannan Allah ya fatar da shi ala ilmi auza ilmi fatara ji malaman tafsiri sai fatara ta farko shine Allah ya fatar da shi auza ilmin ta da yake da dadin ilimi ya san cewa wannan dama ba zai zama akan hanya wanda take wato ta daidai ba dan wuta ne Allah madaukakin sarki ya fatar da shi akan wannan sanin nasa wasu kuma suka ce a ala ilmin a fita ilmin shi wannan da aka fatar din yana sane da ko wanda za ga tsantsar san zuciya ne ta sa an gane ko dan sarsan zuciya ne ta sa ya yi ibun gaskiya ba wai dan bai santa ba to wannan fasara ta biyu ta fi kyau an fahimta da kyau ko wannan fasara ta biyu ta fi kyau to shi ne yake cewa wa dalla wallahu ala ilmi Allah madaukakin sarki ya fatar da shi yana kale wa katama ala sab'i sannan Allah ya rufe jinsa ya zama kurma wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gitawa sannan sai Allah madaukakin sarki ya dauki yana ya tsora a kan idansa faman ya dini min ba'dillah waye zai shirye da irin wayannan mutanen ba Allah ba babu afala tazakkarun ba kwa tunani ba kwa tintintini shi za Hasan al-Basri a Umar bin Abdul Aziz yake cewa kad aflaha man usima min al-hawa wa tawa'i wal ghadab yace duk wanda aka tsare shi gabarin san zuciya da fushi na ba gaira ba dalili da kwaɗayi yake to ya rabauta a duniya da lahira abubuwa guda uku haka Umar bin Abdulaziz ya faɗa yace duk wanda Allah ya tsare shi gabarin san zuciya kwaɗayi fushi yace to yayi riba duniya da lahira to shine kaga san zuciya yana kai mutum ya baro to shine afaraita man ittakhadha ilahu hawahu Allah da kaje ce afala tazakkarun ba kwa tintintini wa qalu sai cewa inda aliya kenan ma yi ita wannan fa rayuwar da kuke gani ba komai ba ce illa hayatu na duniya rayuwa ce kawai daga Kano sai Kaduna rayuwar nan a duniya kawai za a yi ba zancen kiyama ba su yadda ba sai suke cewa na mutu wa na haya za mu rayu ne za mu mutu ne sai aka fara kawo na mutu da can babu mu wani haya ne za ka samar da mu kamar wato kai ba takkuruna billahi ne wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون kaga abin da ayat take nufi ya za ku rika mutum cewa Allah madaukakin sarki Allah ya raya ku ba ahyakum thumma yumitukum kaifa takuluna billahi wa kuntum amwatan bayan da ba ta tune ku to je ke mutuwa shine allazi awjadakum min al-adam da babu ku shine mataccen to shi ma nan gurin sai a ce na mutu sai ka ce fasarar da ake nufi shine da babu mu wani haya yanzu kuma mun samu saboda haka ba wani abu da zai faru shi kenan kawai daga wannan samuwan muka mutu mun tafi kenan wasu kuma suka ce na mutu wa na haya shine idan muka mutu fassara ta biyu shine za mu mutu wa na haya mu kuma rayuwa shine ƴaƴan da muka haifa su dora bayan mun mutu ƴaƴan da muka haifa za su dora za a ce wani dan wani dan wani ne to wannan dora da suke shine wai sun ci gaba da rayuwa kenan wasu malaman tafsiri suka ce wannan fa ayar alwawu la yaktab la yaktab bi tartib wawu ba ta nuna cewa wato jerawa ake nufi idan wawu ta na magana ja'a sani wa yusuf idan ka faɗi wannan larabci baya nufin cewa malam kani ne ya fara zuwa sannan ne zai iya yiwa na ma riga ke zuwa wannan conjunction din da aka sa ko wawu al-adab da aka sa ba ta nuna amma da cewa aka yi ja'a sani summa yusuf to wannan tana nuna shi ya fara zuwa sannan ni to shi ma anan ka ce kawo shi da haka yi cewa da mutuwa na hayan ana nufin za mu rayu sannan kuma mu mutu bayan rayuwar ita ma wannan fasarar malamai sun yi ta a ciki to sai ke cewa wa ma yau kuna illa dara ai ba abin da zai halakar da mu in ba ne ta ba eh cewa kawai yau da gobe ita za ta sa a mutu ba wani zancen kuma in ka mutu shi kenan ba zancen tambaye kabari ba wani abu da zai faru shine wa bayu likuna illa dar shi ne zaka jana kiran inda hariya su a kiristoci ma akwai wanda suka ce bayan kun ka mutu a Najeriya sai ka tashi a Ingila eh a wata region din daban ko kuma kana nan wai in ka gaba ka tashi wato dama ba mutumin kirki bane baka cikin panel mutane waɗanda ya kamata su tashi amma su a gurin su duk wanda ya mutu to daga nan sai kawai tashi a Ghana ko a wani gurin daban shi sa su matsalar kiristoci za ga su su da kai ne ba kamar yahudawa ba eh su kaje yahudawa da suna da ilimi sabon ilimin ne ma yasa ba sabon Allah eh wata wata amma shi kirista banda ki dawo min kullun rabaran faza kullun sai ya ce mafarki Allah ya gaya maka za kuma sai ya yarda duk ran da yazo duk ladi in yazo zai ce ya yi mafarki kaza an ce maka kaza kowa ya ta ɗari biyar kuma kowa sai ya kawo banda wanda zai ce yayi mafarki a ce yau matarka a turo ta zai sa mata albarka duk wannan kuma suna yadda ba ya wuce zuciyarsa ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda ba ba zai yadda ba to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce suna cewa wa ma yulikuna illa dahar ba abin da zai kashe mu in ba kawai ne ta ba yau da gobe ta ta samu mutu in mun mutu kuma shi kenan wa ma lahum bi zalika min ilm Allah yake ba su da ilimi akan haka inahum ba abin da suke yi mahum ba komai suke ba illa yanzunun ba ce zatar da zatar da ta ci fadi kawai sai Allah yake ni وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين wane mutum قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون a karkashin wannan ayar wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya malaman tafsiri sukan kawo hadisin da Imam Nasa'i Abu Dawud da Imam Bukhari duk sun fitar da shi hadisi ne da hadisi Abu Hurairah ne wanda Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa hadisul qudus yaqulu Allah ta'ala yu'dini ibn Adam dan Adam yana cutar da ni da Allah madaukakin sarki ya tubbu dahara wa ana dahar yana zagin zamani kuma ya san ni ne sarrafa zamanin yana zagin zamani ya san ni nake jujjuya zamani ni na na mallaki biyadil amr duk al'amura a hannuna suke in ji Allah madaukakin sai ko kannibu ne da huwa da harau ya san dare da yini ni nake juya su ba ne ta bace ba ne ta bace sai yace a wajen ruwaya kuma la tasubbu dara fa inna Allah huwa dar wajen ruwaya cewa ku daina zagin zamani domin Allah shi yake juya zamanin in ka zagi shi za muke faɗa in ka zo ka zagi dan adam ka muna na halittarsa da Allah kake domin shi yayi cewa shi buga Allah wa man ahsanu min Allah sibga wa nahnu lahu abidun shi yayi ko tebur mutum ya zo yanzu ya gama abu ka zo ka kukkuce zai gama jin ɓacin rai domin da shi kake ko ba haka bane wala to Allah madaukakin sarki shi ya halitta ka zo ka ce ba bi ba to karkashin wannan hadisin sai sun kawo maganganu da yawa suna cewa domin su larabawa sun saba a karkashin wani imamu shafi da abu ubaida da wasunsu suna faɗa cewa la ta subbu da hara domin kanat al arabu fi jahiliyatiha idan asaba hum shiddatun aw bala laraba sun kasance a jahiliya in suka shiga bala'i ana yunwa ko kamfa ko rashin abin hannu to sai ka ji suna cewa ya kaibata dahar sai su rika zagin zamani wannan zamanin mai kaza su faɗi kalmomi marasa kyau fa yi tuni juna tilkal afal ila dar su jingina abubuwan zuwa ga wannan zamanin wa yasubuna wuti ta zagin zamanin wa inna ma fa'iluha huwa Allah azza wa jalla min jijjira zamanin kuma shine Allah kamar yadda muka bada misali yanzu in mutum ya abu kaza ji abin to wayan zagi ne shi kake so kaza ga shi kake so kaza ga ba so ka tamfa wannan faka annahum sabbu inna ma sabbu la azza wa jalla kai ka ce Allah take libatar zagi kawai li annahu fa'ilun zalika fil haqiqa domin Allah shi yayi wannan abu a hakikance shi sa aka hana zagin zamani an fahimta da kyau ko ka zo ka zagi zamani sai dai a ce mutanen zamani amma ba zamanin ba duk da cewa ibnu hazm ya yi kuskure sai ya dauki cewa inna la huwa dar sai ya ce al-adab yana cikin sunayen Allah malamai suke mata haka suka ce a daru ba sunan Allah bane ba ya ce asma'ullahi da husna kuma shi ne zancen da ya fi daidai cewa fahimtar da ya kuskure ce a daru ba ya cikin sunayen Allah shi za mu ya zo ya canfa abu yanzu kaga a safar miki duk da cewa ana ta karantarwa Allah ya taimake mu yanzu abin yayi baya amma a shekarun da can baya in safar ta zo an daina an daina biki bukukuwa gaba ɗaya sauki suke yi har sai rabi'ul awwal ya saba za ga da shaban da rabiul awwal ba lokutan da aure fi jan wahala wajen daura irin wayannan lokutan guda biyu da disamba ina ne rabiul awwal da ko kusan yana dan zuwa oke ba daidai suke ba a na boko kuma disamba saboda karshen ma'aikata da sauransu amma wayannan lokutan a wato watannin sama za ga an fi yin bukukuwa rabiul awwal shaban an canfa wannan to kuma tuntuna annabi ya gaya wa wato yan jahiliya cewa la haduwa wala diyarata wala safar wala amata wala safar cewa wannan abubuwan da kuke tambawa cewa wata cuta tana tashi da ikonta da kanta ta tafi ta samu wani ba da ikon Allah ba annabi ya rusa ya ce kada ku kare da da irin wannan mun yadda aku- akwai communicable di- disease amma da da yardarwa da yardar Allah shine abin da ake so ba rusa yan sayin ko ko likitoci yake ba an yadda amma da yardar Allah su a gurin su ba yardar Allah kawai ta za ta tashi da kanta ta same ka to sai annabi ya rusa wannan wala hadi ya rasa ya tamfa yace ba tamfi kuma da an fito mutum ya wuce zai tafi kasuwa yana cin karo da kuturu ya fasa zuwa wallahi ba za ki ba sai ce ba sa'a yana cin karo da kuturu ya ce yau ba za zai fita ba ko idan ya zo ya sami tsuntsaye a kan bishiya ya karkaɗa bishiyar idan ya ga sun yi hagu sai ya ta ubi sai ya dawo ya ce ba sa'a sai sun yi dama shi ne tamfi kamar abubuwan da da yake kawowa a ce in gidanka ya rana ka talauci ko kaga canji ne yayi kawai kazami ne kai in ka bayyana ka je gidan wani mai kudin za ga biloniya ne kuma duk ga yana a gefe saboda tsakunan sun mai yawa kafin da ce wata biyu bai shiga wani ɗakin ba da yana a gidansa kuma mai kuɗi ne kai kuma ba yana ko tuna biyar ba kare ta saboda baki bane baki bane ko ta riga a baibai cewa an ka ta riga a baibai wai kuɗi kake nema ko ka ta sa riga bai ba ka kuma sa kuma kudin ya ki zuwa to duk wayannan tamfi ne kun fahimta da kyau ko ko zama a dokin kofa duk irin wayannan abubuwan za a gaya ma kawai dai ka bar gurin bai dace ka zauna ba amma ba shi da wani asali ba an zara lahu bi'a min sultan ba dalili a kan an fahimta to shine wala tiyara ta wala safar ko watan safar annabi yace safar da kuke tamfa ba a aure a cikin sa yace shi ma babu wannan tambon kafin safar da hakkin wal ba suna can baki na na ya tace ni ma a shawwal aka aure ni kuma a shawwal aka tare da ni ta karya wannan tambun cewa babu wala mata ko mujiya mutum ya fito ya ci karo da mujiya shi ma zai koma gida ya ce to shi kenan al'amari ya lalace duk wannan abubuwan annabi ya rusa Allah ya taimake ni yanzu ta koyo an daura aure kuma a safar muke jiya ba an daura a safar ake kuma juma'a mai zuwa ba za a daura yanzu ba ake gaya min wani za a daura wani aure in da ne ba za a daura ba sai dai hakura kowa hakura bi amma yanzu ka ga yau da gobe ana ta karantarwa mutane duk sun yadda wannan al'ada ta jahiliya to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana illa yazunun wato ba abin da suke yi face wato zace zace zace wai za su tila alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mubayyinatin waɗanda suke a fili karara waɗanda ce wato dalilai ne manya ma kana hujjatu su ba su da wata hujja ga ayoyin an karanto illa an kalu tu bi abaina sai dai kaje suna cewa utu bi abai in tu bi abaina ku dawo da iyayenmu in kuntum sadiki da in har gaskiya kuke gaya mana ka zo kana magana alkiyama sai ka gama daushin sai to in ka in ka da iyayenmu da kakanni rashin dawowa iyaye da kakanni zuwa gurinsu ba wanda zai wuce ya dawo kawai a daina bata musu lokaci sai Allah madaukakin sarki yake kul illahu ga ya musu lalle ubangiji madaukakin sarki yuhyikum fi rayat ku wanda ya halice ku da allazi awjadakum min al-adami to shi zai samar da ku yanzu wanda ya samar da ku daga babu to yanzu shi zai samar da ku mun sha faɗa wannan kuma wallahi masalul ala cewa da kirkira da gyara wanne ya fi wahala kirkira ta fi wahala duk wanda ya yi project ya sani in sabo za ka yi in kwafi kwafi za ka yi za ba ka shan wahala ka je kawai library ka zakulo na wasu ka ɗan yi gyaggyara shi ka yi abin da za ka yi da sauki amma wanda aka ce sabo zai yi ya fi shan wahala saboda haka kirkira ta fi wahala wanda ya kirkire ka sai ka ka gyara ka kawai can na da ba zai dawo da shi. ba wani wahala a ciki saboda haka wanda ya samar da kuda yanzu shi zai ƙara dawo da shi kenan kawai to shi ne yake ka gaya maza Allah shi zai rayar da ku raya ku zai sun madine ce ku sannan kuma ya dauki rawukan sun mai jima'u kuma ila yau mai kiyamati la raiba fi sannan ya tattara ku zuwa ranar alkiyama wanda ba ku kwanto ai la shakka fiha ba ku kwanto a kanta amma matsalar walakin asfara nasi la ya'lamuna sai dai mafiya yawan mutane ba su san wannan ba an gane isa yake kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ثم إليه ترجعون sannan kuma ya gaya mana wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi wane mutum cewa Allah shi ne wanda ya bi dawo kan ya fara halitta kuma ya yi duji ya mai dawo da ita kuma wa huwa ahwanu alayhi wannan shi ne mafi sauki a gurin Allah idan duk da cewa babu wani abu mai wahala a gurin Allah a irin fahimtar ka shi ne abu mai sauki an gane ko sun mai jima'u kuma ila yawmin qiyamati la raiba fihi sanan Allah zai tattaro ku ranar alkiyama wacce babu kokonto a cikin ta to shi sa Allah yace wato yawmin jima'ukum li yawmin jami'a suratu tagabun ku tara ranar da Allah zai tattara ku ranar haduwa ya yi yawmin ujilat li yawmin fasl sanan Allah yace wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيانا يجين ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون Allah malaukakin sarki yake walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya kuwa yawma idin a wannan ranar yahtaru al-mubtilun duk mabarnata gaba ɗayan su wato za su yi asara wa umul kafiruna billah wanda suka kafin cewa Allah madaukakin sarki aljahiduna ma anzalahu ala rasuli wanda suke mutanta abinda Allah ya saukarwa annabi samin al-ayati na ayoyi al-bayyinati bayyananu wa dalail al-wadihat da dalilai wanda suke a fili ibn abiyat ne yake cewa kaddama sufyan al-thawri al-madina wata rana sufyan al-thawri ya je madina sai ji wani mutum irin masu kitoshin nan a bakin hanya yana ta maganganu wato dan yana ta yi wa mutane ta kai kasa ko wanda ya zo wa'azin ba shi dan tani tani ne labarai zai ta bayarwa labaran mutan da da yanzu sai zo kawai ya hau turmi yana ta wannan shi abin da zai yi kenan sai a ja aya daya ya kuke gaba ɗaya ba fasara ta zai kuke da bada labarai waɗanda ba su da asali a cikin ya je cikin tambayoyin gafili da in ma ya dan yi karatu ya ɗebo al-maqudatu wal mutaraddi ai ta bada labari to haka za a kare domin gobe ya dawo ya dora to shi ne su gane sauri ya ji wannan mutumin sai ce da shi ya ce ya kai da ciyo ma'alin ka annan la a yawman ya zaru fiye da mabudin baka sani cewa ranar alkiyama Allah yana faɗa irin masu shashi faɗi za su yi asara ba wannan zantuttukan da kake in baka yi wasa ba za ka tashi cikin almubudin na ranar alkiyama ya ja kunnen sa kan wannan kawai ya wuce ya yace ba ma da lati harifu fil gas hatta da yaka billah wannan mutumin bai guce ba yana ta wannan kairai haka ya mutu bai dina ba kaga ko dan ka gaya mar gaskiya zai ga kai yaushe haka yace ka ba yaushe ka san kaza saboda haka ko da ya san gaskiya ce wato wa kataba ala ainin ko wato wato akan ilimi za a fatan ne yana kan ilimin sa shine a baya da manita kaza ilahu hawahu da muka wuce a baya yana sane za a fatan da shi akan wannan sai Allah madaukakin sarki yace وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Watanin sunan surar ya fita a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ra kulla ummatin jafiya. Za ka ga kowace al'umma jafiyatan a gurfane a gaban Allah. Kowace al'umma misali a ce ga wato a fulani nan gaba ɗaya sun taho a gurfana gaban Allah ko kuma al'ummar annaba ne salatu wassalam sai su zo wannan suka ba Allah madaukakin sarki mu'mine su gurfana gaban Allah yan tawaga ke nan su ma yan fir'auna da sauransu su ma sai gurfana kashi kashi a gaban Allah madaukakin sarki shi ne wata ra kullu ummatin jafiya kullu ummatin kowace al'umma tana ila kitabiya za a kirawo ta zuwa ga littafinta al yawma wannan ranar fi an yau mace zauna ma kuntum ta'malu Allah ya ce a yau ne za a saka muku irin abin da kuka kasance kuna aikatawa kaga mutum ya zana jam ko yi wa ko ne ko ai zaka ji ana ta yaka gari cewa ta fito abin da ka rubuta shi zaka je ka dauko ba ko ka je ka ciro ko kar ka ciro shi dai za a nuna ba shine Allah yake ga mana wa bi alkitabu wa ji'a bin nabiyina was shuhada za a sanya kowa littafinsa a ranar bayan ba kowa littafi sai a zo da annabawa da kuma waɗanda za su ba da shaida fa kaifa idza ji'a da min kulli ummatin bi shahidi wa jina bika ala ulai shahida haka Allah madaukakin sarki ya faɗa al yawma tuzawna ma kuntum ta'malun lalle yau za a saka muku abin da kuka kasance kuna aikata shi ne Allah yake nabawul insani yawma idin bima qaddama wa akhar bal al insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'amira Allah yake za a rika ba wa mutane labari za a ba dan adam labari a wannan ranar bima qaddama dangane da abin da ya gabatar wa akhar da wanda ya jinkirtar bai ba bal al insanu ala nafsihi basira bari kowanne mutum akan kansa yana da ilimi ya san abin da yake ya sani walau alkama hajira ko da ya rika bada hanzari misali kowa ya fi kowa sani waye shi idan ka ce in zo in yi kaza in zai iya na sani ba wani tawadu misali sallah ce za a iya zuwa lima ce bismillah ka ce a bismillah kowa ya sani wani ne sa ba ranar su yi basira aiki ne za a iya yanzu gyaran wuta ne ana ta kallon ka da ka ɗauka kai injiniya ne in ka yi aikin nan ka sani in baka iya ba ba nan san tawazu ka ce a wallahi yanzu ba da lokaci a ni ba ba injiniya bane shine magana kawai wannan jakar da wuce gani kayan kaza ne shi kenan to shine walau alkama azira ko da ya bada hanzari ya san abin da ya kware ya san wanda bai kware ba to shine Allah madaukakin sarki yake ne kaga kitabuna wane mutum إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون Allah ya ce haza kitabuna wannan shine littafin yantiku bi alaikum zai yi magana akan ku bil haqqi da gaskiya ranar za ka takarda na magana takarda na magana shine Allah ya ce wannan littafin mu ne da zai yi magana akan ku da gaskiya sai dai ka ji kawai takarda na magana to shine malam yake gaya mana nan cewa shi daidai yake da faɗin Allah wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushrikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki yace wa wudi alkitabu ala sanya littafi fataral mujrimina sai kaga mujrimai a wannan ranar mushrikina da a tsorace mimma fihi saboda zuwan da suka gani a cikin littafin kowa da ya kalli littafin sai ya firgita wa yaquluna sai kan suna cewa ya wailata ya kai can mu ma bi hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan da baya bar dan kankanin abu wala kabiratan haka nan baya bar abin da yake babba illa ahsaha sai ya kiyaye wajadu ma amilu hadira zai samu abin da ya aikata gaba daya a halarci Allah ya ce wala yuzlimu rabbuka ahada ko da dai ubangijinka baya zalunci ko kadan ma yadiku anil hawa in huwa illa wahi ma yazidu min qawlin illa ladayhi rasibun wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun shine ba nan sai cewa hatta aninul marid yaktubu al hafala ani hatta ninki mun biya wannan karatun mu na na amalul yawmi wal layla cewa ninkin da mara lafiya yake sai mala'iku sun rubuta ninki shi za a yi wata rana Imam Muhammad yana rashin lafiya kawai sai sai wani je duba shi a cikin abokan karatun sai yana zuwa sai ya yana niki sai ke cewa kana haddathana fulan kana haddathana fulan kana haddathana fulan kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kawo ma hadisi cewa Allah zai malaiku za su rubuta tarihin da kake yi sai Imam Muhammad ya ji mutu ya daina niki sai wasu da mutum almajiran da suke jiban suka ce ya imam ya muka kare domin nishin sauki ne a gurinsa kare na yake ba na so littafi na yake kara na alkiyama da nishi isa a kanin shi shi ne malamin ka ce aka je kowane irin motsi dariya murmushi komai su wannan mala'ikun ake su kawai rubutawa komai in ka ce ka kaci kai da wasa ka rubuta abu kaza ko ka fara sai rubuta sai an je kamar tunishi su wato abin da ya shafi abin da wato ya shafi rashin laifi to sai aka ce mala'iku sai su ce a ranar kafin a imani sami sai a cire sai a ware wannan sai a baka da sauran ayyuka da kafurta wasu suka ce a hadda wannan din gaba ɗaya za a ware cewa ga abin da kai na daidai ga wanda kai na kuskure duk sai Allah ya yi tambaya a kai to shi ne inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malu lallai mu mu nassan mun kasance nassan ku muna kwafar ma kuntum ta'maluna duk abin da kuka kasance kuna aikatawa ko me yake ina da yake cewa inna kunna na amrul hafazata an taktuba amalakum alaikum muna umartar malaiku su rubuta ayyukan gaba ɗaya da su kuka aiwatar abdullahi da abbas ya ce taktubul malaikatu amalu da ibad malaiku za su rika rubuta ayyukan bayi sun mata tsadu biya ila sama sai ji sama ne fa yuqabiluna almalaikatan alladhina fi diwanil a'mal ala ma bi aydihim malaikun da suke karba su sa a cikin diwanin ayyuka sai su karbi wannan rijistar tsaji haka sannan kuma sai a gabatar da shi zuwa ga lawul mahfuz dan gani da abubuwan da ka aiwatar ko da harafi wala yajidu harfan wala yunqasu harfan ba za ka harafi ɗaya ba kuma ba za a rage ba sai abubuwan da ka aiwatar shine inna kunna nastansiku lallai mu za mu kwafi ma kuntum ta'maluna abinda kuka kasance kuna aiwatarwa sai Allah yake فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين
Allah madaukakin sarki yake fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati to ubangijin su zai shigar da su cikin rahmasa zalika huwa al-fawzul azim lalle wannan shine rabo wanda yake babba shine malamin suke faɗa ko da yaushe fuka-fukan shiga aljanna guda biyu ne al-iman wal amal salih imani da ayyuka na kwarai kai ta dakowa mutane kai ta gani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا محل الشاهد فيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ya ce waɗanda suke imani suka yi ayyuka na kwarai lallai aljanna alfirdausi ta tabbata a gare su jannatul firdausi ta tabbata a kansu amma sai da aka faɗi ne cewa sai abubuwa biyu sun tabbata al imanu wal amalu salih ba imani da akwal ba imani da maganganu ba shi bane sai ka yi imani ka hada da aiki shine fukafukan guda biyu aljanna firdaus ta tabbata a gare su khalidina fiha Allah yake za su dawwama a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba ta bukatar wani canji in ka shiga firdaus ko a hotel hotel da ake da su ai kun san wani wani ne ko wani ya ke to haka aljanna in ka je firdaus ka kure domin ita ce aljanna annabawa duk aljannar da kake akwai abin da za ka yi marmari in ba firdaus kake ba domin akwai abin da sai firdausu an rage shi za a koro ba tarabiya na firdausu ne shi sa annabi yace in za ka roƙi aljanna ka roƙe shi firdausu shi ne bawo ke cewa za a roƙi Allah a roƙe shi da babban masaki to firdausu ake roƙa in ma ka je ka buge a wata teku kenan amma dai ka roƙi babban shi ne abin da ake so a yi aka faɗa cewa ko da yake mutum ya roƙi Allah ya sa shi a firdausu al'ala ita ce ƙarshe an fahimta da kyau ko domin ko ba komai kamar da a wato kaka'u bin habi take faɗa cewa ya zaka aka tambaye shi ya zaka ba mu labarin aljanna me dadin ta yake fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ta akwai annabi shi ne karshen dadin kaga shi bai bai magana cewa cikin akwai kifa wa ba ki hatin kasira wala da dairin wa hurul ibi ko duk ba wannan ba zai ce annabi na ciki kawai shi ne karshen dadin aljanna to kaga duk wanda annabi baya cikin aljannar da yake ai da sauran da sauransa da sauransa sai ka bukaci lokaci sai an rika sai ka bi protocol cewa ga hanyar da za a biyo na so ya gara da annabinsa misali amma wanda yake a filozi yana makwabtaka da annaba ne salatu wasalam ba shi da matsala wajen ganin annaba ne salatu wasalam ne za a ce so kullum ka roki firdausi na ala to kaga wannan shine kawai shi matan da yake wa baki ya ce وأهم كثير أولا لغير مما يشهد وحور العين فأمثال اللؤلؤ المكنون فيه جزاء بما كانوا da Allah ya tab wato bayanin aljanna wala ni gairin mimma yashhud wa hurul in duk aka lissafo ba ga naman wato kananan dabbobi kananan tsuntsaye yan kila da naman kaji da sauransu da kayan marmari ga matan hurul ne sai aka ce jaza'an sakamako ne bi ba ka nuna amalin dangane da abin da suka kasance ya amalu da suna aikata aikatawa malamin suka ce kaga Allah bai ce jaza'an bi ba ka nuna yaquluna ba ba sakamakon magana bane abin da ake so kenan mutane su zamto aiki suka bi ba magana ba wanda ya biya surutu ba aiki ba ta mutane lokaci ne an fi son aiki akan magana ita aka fi bukata an fahimta da kyau ko to wannan shine jaza'an bi ma kanu ya amaluna lalle wannan sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa ne an fahimta da kyau ko to shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa amman ladina kafaru amma waɗanda zalika huwa al-fawzul mubin wa amman ladina kafaru amma wanda suka kafirta kuwa afalam takun ayati tutla alaikum Allah madaukakin sarki ya ce to sai a tambaye su cewa shin ayoyi na ba su kasance ana karanta muku ba ba kasance ana biya muku ayoyi za ki ta kiran mala'iku ne musamman maliku ya maliku ne yaqubi alaina rabbuk ya kai maliku ka roka mana ubangijinka bayan kenan ya tashi a cikin wuta ya yi wa'azi haka ne ya kuta ran yan iska gaba ɗaya yan iska ma zai kira wuta kowa ya biyo kansa sai ya sama zai hau ana kallon sa ya zazzage su dan ba zancen aya ba aya ba hadisi ya zazzage su sai inna Allah wa da kuma wa da alhaqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa anta kum ma na zo na yana wa nagoji sannan saboda tsabar rashin tunani irin naku da sanin ya kamata kuka kyala na Allah kuka bi ni haka zai fara tsabar rashin tunani da toshewar basira kuka kyala na Allah kuka bi ni to sai sai yau din nan da kuke gani ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi ba za ku iya kwata ta ba ni ma ba zan iya kwatar ku ba sannan fa la talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni kowa ya zargi kansa domin Allah ya ba ku hankali kuka ji amfani da shi to sai dan ya zazzage su ba abin da za su yi sai su koma kiran malik to shi kuma maliku bayan sun yi wannan zai ce alam ya atikum nazir mai gargaɗi bai zo muku ba kalu bala karja ana naziru mai gargaɗi ya zo fa kazzabu na ƙarya ta shi muka domin a ranar kiyama ba a ƙarya ko dan wuta ne kai gaskiya zaka faɗa shi ta ba wuce yake cewa Allah wato ya ce ya riga mu gidan gaskiya gaskiya ne maganar da yake faɗa eh alwa ne ya riga mu gidan gaskiya gidan da ba a ƙarya kenan ko dan wuta ne shi gashi nan kaga dan wuta yana cewa mai gargaɗi ya zo fa kazzabuna ƙarya ta shi muka wa kunna ma nazzala Allah yawa cewa Allah bai ma saukar da komai ba haka muka faɗa a duniya amma a nan su faɗa ma to shine Allah madaukakin sarki bayan sun ta wannan sai Allah ya ce da su ihsa'u fiha wa la tukallimu maganar da suke ma suna jin daɗi domin kana dukan mutum yana ihu yana rage masa yanke to sai aka ce ai sai musu azaba sawun din ma ya daina fita sai dai su koma hamama irin ta gai to abin da za su koma kira yan wuta to shine Allah madaukakin sarki yake fastakbartu kuka girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance mutane waɗanda suke mujrimai marasa mutunci ma cikin bin dokar Allah shi ne mujrimi sai Allah yake ne وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة wane mutum قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah yake wa idza qila idan aka ce inna wa'da Allahi haqqun lallai alƙawarin Allah gaskiya ne wa sa'atu la raiba fiha ita kuma kiyama lallai ba ku kwanto a cikin ta akwai ta za ta zo kuntum sai ku ce ma nadiri masa mu ba mu ma san me kiyama ba injili sai sun wa Allah injili wai ba mu ma san wata me kuma kiyama aka ce tambaya an zo an ce ai kiyama za ta me kuma kiyama inna zunnu illa zanna ba abin da muke tsammani in ba zato ba duk wannan abin da kuke faɗa zato ne kawai wa ma na hanu bi mustaqilin ba mu sakankance cewa ba ba za a yi wata kiyama ba ba ki yanda ba sai Allah madaukakin sarki yake wa badalahum sayyi'atu ma'amil munan nan abubuwan da suka aikata sai bayyana a gare su karara wa haqa bihim ma kanu bi yastadiun abin da suka kasance suna injini akan sa yanzu zai kewaye zibrin da su an gane ko sai Allah ya ce ne وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا Mm. Allah ya ce wa ila yau a yau din nan za a ce da su nan sakum za ainan sakum ba tana nufin bantuwa ba aina turkuku yau ma za mu kyale domin kana ilmuwa inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa saboda haka lallai la yadhillu rabbi wa la yansa ubangijin mu baya bacewa sannan kuma baya mantuwa an gane ko to shine aka ce nan sakum kama da fitum liqa yawmikum hada za mu kyale ku kamar yadda kuka kyale wato irin wannan ranar ta daidai yake da mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ikatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatta ayatuna fanasita ay fatarakta wa kadhalika al-yawma tunsa ay wa kadhalika al-yawma tutrak ba mantuwa a jika ne Allah madaukakin sarki yadda kake jin kayan manta kayi watsi da abin to ma za mu kyale kamar an manta da kai haka za a yi ba a cikin wuta a rabu da kai ba amma ba manta da kai aka yi ba to shi ne kama da fitum lika ya miku ba hada wa ma wa kumun nar lallai makomar ku ita ce wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da waɗanda za su taimaka muku sai Allah ya ce ne ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا wane mutum فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون Allah madaukakin sarki yake zalikum hakan zai tabbata ne saboda bi annakum ittakhadtum ayati llahi huzwan kun rike ayoyin Allah a matsayin al'izbi wa garatkum alhayati dunya sannan rayuwar duniya ta wato ta rudar da ku wa ma waqum nar na'am fal yawma la yukhrajuna minha yau din nan la yukhrajuna minha Allah madaukakin sarki yake ba za a fit- ba za su fita daga wuta ba wala hum yutahakabun kuma ba za a yi mutu wani hanzari ba ba wani uzuri da za a ba su to sai Allah yake ni فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين na'am وله الكبرياء في السماوات والأرض Mm.
وهو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki yace falillahi alhamdu lallai godiya ta tabbata ga Allah rabbis samawati ubangijin samai wa rabbil ardi kuma ubangijin kasai rabbil alamin ila ubangijin talikai lallai godiya ta tabbata ga Allah wala wal kibriya'u sannan girma ya tabbata ga Allah madaukakin sarki fi samawati a samai wal ardi da ban kasa ba wanda ya fi Allah girma shi yake wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi wanda ya fi karfin kowa al-hakimu mai dora komai inda ya kamata muna yi wa Allah godiya ko shakka babu yau mun cika aya mun yi izu hamsin kenan a wannan a, um, darasi da muke yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji a cikin wannan littafi mai girma muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka muna tawassuli da wannan Qur'ani da sura da muka biya Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi akwai um, sai daga cikin yan uwa inda ya dawo garin da yake um, aiki ya kawo shi mutumin yau da malam Usman gashi na a zaune inda wato kamar yadda na faɗa da gayo da yake tun da aka fara karatukan nan ya sani duk inda ake karatun da yana da lokaci yana zuwa yanzu ya sami canjin gurin aiki dama a- a- halin ma'aikaci kenan ba shi da tabbas ɗin zama an mata rantsuwa daga Kano ya dai jima a Kano gaskiya yanzu zai koma Kaduna mune masa fata alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ya koma can lafiya Allah madaukakin sarki ya tsare shi da iyalinsa gaba daya Allah madaukakin sarki ya sa wato zumuncin da aka kulla ya dore har zuwa aljanna muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madauka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai dan uwa Hazila da yake zama shi ma ko da yake a nan Haji yake ga mahaifiyarsu ba ta da lafiya an kai ta asibiti duk da sun dawo ɗazin amma dai akwai bukatar addu'a a kasa addu'a kwarai da gaske to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tafi kafadinta Allah ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna da wasu yan uwa da suka zo yin daura ta tsawon sati uku yawanci sukan zo karatuttukan mu da muke yi a nan makarantar mu aka sattu salafiya to to ina ga gobe za su kammala daura ta shi gaba ɗaya kwanan su kusan satin su uku a makaranta suna yi yawancin su alaran momi ne wasu daga kura wasu daga jejeji wasu daga wurare daban-daban suna yin daura ne ta tafiya jami'a jami'ar islamiyya ta nijar to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa abin da suka zo nema Allah ya sa wato ya yi musu albarka a rayuwar su duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa zumuncin da aka kulla shi ma Allah ya sa ya dore mu haɗa a cikin aljanna kamar yadda suka zo suka kawo mana ziyara ta tsawon wannan lokaci muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗansu sun samu admission a makarantu kamar wani bawa Allah da yake can ya samu admission na masters zai dora to muna roƙo Allah ya sa ya fara a sa'a waɗanda suke nema kuma Allah ka taimake su masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza musu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ka shirya mana ƴaƴan mu da yayyan mu da kanne Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allah ka ba mu damuna ne albarka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين